الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to alfiyatu tauhid ta shehu walid bin rashid sa'idan hafizahullah wanda shi ne darasi na takwas a wannan dare na lahadi daren hudu kenan ga watan safar shekara ta dubu biyu dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu tashi baiti na ɗari da saba'in da uku a tabarruk ce inna tabarruka asluhu waqfun ala نص الدليل إذا أتى في الشرعة فتبارك الرحمن واضعها فما لخلق في وضع لها من قدرة وصف التبارك لا وصف التبارك لا يجوز لغيره فالفعل للديان دون شراكة كو شراكة دو أنا كرنتاوا تو التبرك مع نفس طلب البركة من الشيء neman albarka daga wani abu shi ake nufi da tabarruku in ka ce ina tabarruki ma'ana ina neman albarkar wani abu in samu albarkarsa to wannan abin da ya sama ya kawo shi a littafin tauhidi saboda yana daga cikin masailu da suke ta yadda saɓani tsakanin musulmai to shine yake son ya yi bayani akan kashe-kashensa da kuma hukuncinsa sai ce inna tabarruka lalle nema albarka asluhu bala ya ce tushensa waƙafun ala nassi dalili to ana tsayawa ne ga abin da nassi ya yi nuni zuwa gare shi duk abin da nassi ya nuni kan cewa wannan ana samun albarkarsa to sai a tsaya na wanda nassi bai nuna ba kuma ba za a ce kuma ana samun albarkarsa ba iza a tafi shir'ati a lokacin da ya zo cikin shari'a shi nassin ya tabbatar da albarkar wani abu fatabarakar rahamanu albarkatun Allah mai rahama sun yawaita wadi'uha wanda ya aza shari'a din famalil khalqi halittu ba su da min ƙuduratin wata ƙudura wani iko fi wada illaha wajen aje shari'a saboda ba wani wanda ya tarayya da Allah wajen kafa shari'a Allah shi kadai ya kaɗaitu da kafa shari'arsa wasu tabaruki kuma siffanta a wato attabaruki la ya juzu ligairi wato siffanta bayar da albarka to wannan ba shi halitta ga kowa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala sai shi Allah subhanahu wa ta'ala mana ba za ka ce wani zai kwararo min albarka wani zai bani albarka baka da wannan dama domin wannan aiki ne na Allah ba wanda yake da ikon wato ya ce zai ba ka albarka in ba Allah ba kuma ba wanda za a siffantawa da wannan in ba Allah ba subhanahu wa ta'ala ana fahimtar wannan zakyau da kyau to don ka a ayyana wasu mutane su zo ana cewa ai wani yana ba da albarka wani shi ma yana ba da albarka sai ya zan kama albarka su da ita eh to wannan sifa ce ta Allah duk wani wanda an ka kafa an ga cewa shi ka ba da albarka to ba gaskiya ba ne hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari annabi ya ce albarakatu min Allah albarka daga Allah ta ka hituwa to cewa albarka daga Allah ta ka fitowa ba shi ke nuna cewa an ce wani bai da albarka ba shi ake nufi ba ana nufin babu wanda ke da ikon ya samu wani albarka a karan kansa in ba Allah ba babu shi to yana da kyau a kiyaye wannan an fahimci wannan saboda haka annabawa ma addu'a za su yi Allah ya wa wani albarka ba su za su ɗauko albarka su sama wani ɗin ba to wannan shi ya kamata mu fahimta ballantana da su waliyai Mm, kaga min babi mi, min babi aula ko? Mm. To Allah ya taimaka. So da kar wani ya zo ya ce ai zan zo in shafi kanka in sama albarka. to bala ya ce la ya juzu li gairihi. Wannan bai halatta ba ga wani Allah subhanahu wa ta'ala. sau da haka duk sanda za ka roƙi albarka to ka roƙe ta ne gawa ga Allah maɗaukakin sarki falfi'ilu to mai bayar da albarka liddayyani ya tabbata ne ga mai yawan bincike shine Allah duna shirakati ba tare da tarayya da shi ba shi yasa ci aka siffanta shi da at-tabaruk eh yawa ai allazi yu'til barakata wanda ke bayar da albarka amma halittu to su kan ba su bayar da albarka ba wanda ke bayar da albarka ba wanda ke aza albarka in ba Allah ba to asali na farko ƙa'ida ta farko da ya kamata kowane musulmi ya sani kenan wanda ke aza albarka game da al'amura shine Allah kuma wannan sifa ta keɓanta ne gare shi shi kaɗai babu wani wanda ya tarayya da shi a ciki sau da haka wajibi ne a yi tawakkufi a nan Uh, to sai abin da ya shafi wato hukuncinsa to shine zai gaya mana mali ya ce inna tabarruka uh, yake mun yi shi kun aidan kuma wabil ayani aslun sabitun la tadda'i shay'an biduni adillati bizamani ko ok mun ƙetare baiti inda tabarruka lalle nema albarka bizamani da lokaci wal makan da bagire hudita Allah ya shiryar da kai ko an shiryar da kai waƙafun to shi ma mawqufi ne fi shari'ati millati a cikin shari'a ta addini na ma'ana ba a cewa bagire kaza yana da albarka sai da nas ba a cewa kuma lokaci kaza yana da albarka sai da nas ba ka cewa zan je masallacin wani in yi sallah don in nemo albarka sai in nassi ne tabbatar da masallacin wani yana da wata albarka keɓantacciya wadda take ɓanta daga sauran masallatai haka shi ma lokaci kamar rana misali ba ka ware wata rana eh ce to ba zan yi komai ba sai rana kaza saboda in nemi albarkar wannan rana kila ka ce ranar juma'a ko ranar asabar ko ranar lahadi ko ranar laraba da sauransu sai in kana da nasi in kana da nassin da ya tabbatar da cewa eh za a iya ware wannan rana don neman albarka to wannan za ka iya yi in kuma babu to sai ka kama kanka to aidan kuma wabil a ayani haka kuma su ma halittu ba a ware wata halitta a ce halitta kaza tana da albarka wannan asulin sabitun asali ne wanda yake tabbatacce ka fahimce shi da azzaman da almakan da al'ayan duk waɗanga babu wanda za a tabbatar masa da samun albarka sai da nassi sai da nassi akwai wasu lokuta da shari'a ta nuni akan cewa suna da albarka suna da alfarma sama ga sauran kamar ita ranar juma'a da muka ba da misali haka watanni ma kamar watan ramadan da sauransu haka bagire kamar masallacin ka'aba kamar masallacin annabi sallallahu alaihi sallama kamar masallacin baitul maqdis wannan duk shari'a ta yi nuni kan cewa suna da albarka akwai nususu akan haka to in ka zo da wani ƙari akan waɗanga da shari'a ta tabbatar to sai ka kawo dalili sai ka kawo dalili haka annabawa kamar annabi sallallahu alaihi sallama shi ma nassi ya tabbata kan cewa ana tabarruki da shi kuma ana samun albarkarsa ta fuskar sa ainihin wato ko kuma amfani da wani abu wanda yake da sashe da jikinsa ko gashinsa ko miyansa ko majinarsa ko kingin ruwan arwallarsa ko suturarsa duk wannan ya tabbata an yi tabarruki da shi nassi ya tabbata to yanzu ba zai yiwu ka kawo wani mutum ka ce za ka yi kiyasin sa da annabi ba wai in ya yi majina a yi tabarruki ba daidai ba ne shi annabi nassi ne ya tabbata to kai malamin ka ba latar da ishai a biduni adillatin kakkai da awo wani abu ba tare da hujja ba ba tare da dalilai ba falbabu ita wannan kofa ta albarka gaibin gaibi ne fa yanzu kai ka ce wani na da albarka ana samun albarka wuri ne gaibi ne fa to kana da ilimin gaibi ne eh don abu na wanda a ɓoye laisa ya ko kuma wannan babin da an ka ce gaibi ne laisa bai zamo ba ya yana tawalu ya fata ya kai saurayi lil'akali ga hankali wai a ce hankali shine zai hukunta shi a'a au litakhabbutin ko kuma ɗemuwa ko bankaura wali shahawati ko kuma kawai sha'awa sha'awa ɗaya ta motsa maka ko ɗemuwa ko wahami na ƙwaƙwalwa ko hankali kawai shi kenan ɗai sai ka ce aiwa ne na dami ƙara albarka a'a abu ne wanda yake gaibi abin da ke yake gaibi kaga yana buƙatar wahayi ko yawa ba a tabbatar da shi da hankali ko da sha'awa eh ko da wata ɗemuwa ta shirmi fama duk da ainan duk wanda ya da'awar wata halitta wani zati shine ainan ba ijiya ake nufi ba mubarakatan sai ya ce wannan halitta tana da albarka to faƙul ka ce da shi ainal musaddiq ina abin da zai gazganta da awaka min adillati hujjati daga cikin dalilai na hujja kawo ba wani jayayya ba ne duk wanda ya da'awan ainan ko mine ne malami ne wali ne wane ne kowaye aka yi da'awar cewa wannan yana da albarka da ake samu wurinsa to shi wannan da ya da'awa sai a ce ya kawo dalilin da zai gazganta da'awarsa ya kawo dalili tabbatacce karɓaɓɓe shi kenan in bai kawo ba kuma shi kenan da'awarsa ta rushe albayyana su dama alal muddai to sai ya kawo dalili wal mazhabu sunniyu mazhaba ta wanda ke riko da sunnar manzon Allah kismatuha kasa albarka gida biyu su ahli sunna sun ce albarka kala biyu ce ila kismani zuwa gida biyu awwalu haka sun farko ila zatiyati akwai albarka zatiya misli tabarruki bin nabi misali kamar neman albarka da annabi sallallahu alaihi wasallama fazatuhu kaga zatin annabi sallallahu alaihi sallama halittar manzon Allah sallallahu alaihi sallama zatun mubarakatun to zati ne wanda yake yana da albarka kuma ana samun albarkarsa bi nafsi adillati da nassin dalilai na shari'a wanda an rawaito hadisai akan haka to wannan ana kiranta da barakatun zatiyatun sai ce barakatu albarkokin annabi sallallahu alaihi wasallam fi sha'rihi sun tabbata ga gashin sausiya bihi da suturarsa wa wudu'ihi da kuma sauran ruwan arwallarsa da ya rage wata arroƙin da kuma zufan jikinsa wa nukhamati da kuma majinarsa abinda ya kako da bai kamata a ce majina ba abinda annabi ya kako daga bakinsa to shi ma ana tabarruki da shi kana sahabatu sahabbai sun kasance yan haluna suna kwankwada tabarrukan domin neman albarka in ya dan raga yan ruwan nan ko abin da ya kako daga bakinsa ko zufansa to suna kwankwada ko kuma zufansu shafa ga jikinsu to suna shan wannan abin shine annahalu min kulli zalika daga dukkanin wannan bittifaqil kalimati kuma an rawaito ne tare da ittifaƙin kalmomi to sai ce hatta walau ba'adal mamati kuma shi wannan tabarruti da zatin manzon Allah ya halatta a yi shi koda bayan mutuwar sani domin falam tazal barakatuhu albarkokin manzon Allah ba su gushe ba lakin sai dai hudita an shiryar da kai tasabbuti wato ka nemi sabati don ka a kawo maka gashin wani ƙato a ce ma na manzon Allah na in ka goga ka halaka ka a kawo ma wata riga a ce ma ta manzon Allah ce to shi yasa ya ce maka tasabbuti ka tsaya kai bincike in ya tabbata ko da annabi sallallahu alaihi wasallam bai duniya in ya tabbata abu kaza na shi ne to za a iya tabarruki da shi bai takaita iya sai yana raye ba me yasa mal ya ce tasabbuti sai ya ce in saboda anna asaran nabi duk wani abu da za a jingina ga annabi na kayansa na abin da za a ce ya bari gurabun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sutura ne gashi ne takalmi ne menene to mal ya ce bilamira ba tare da jayayya ba fuqidat an rasa su mana sun ƙari duk wanda ya ce maga takalmin manzon Allah makareci ne duk wanda ya ce maga wata riga ta manzon Allah ƙarya yake yi babu wani asar na manzon Allah da ya saura a duniya babu shi duk ƙarya ne fa kullul mudda'a duk abin nan da kaga ana da awama la ya ce wallahi min kizbati ƙarya ne ba gaskiya ba ne lam yabqa kai saurara ka ji babu abin da ya yi saura min saifin na takobi wala saubin ko sutura wala na'alin ko takalmi wala ƙadahin ko kofi wala min sha'arati ko wani gashi babu abin da ya saura in dai na manzon Allah na ƙarya suke yi ba suna sun cika duniya da ka ɓata maganka lokaci ga banza to duk ƙaryata duk ku goge wayan na abubuwa in ma ka yada duk inda ka yada to yanzu wajibi ne gare ka ka koma ka yi bayani ce to abu kaza da na tura ta bayyana abin nan bai da tabbas ba gaskiya ba ne ga abin da a gaskiya don ka kare kanka gaban Allah don haƙƙin wanda ya yada banna to ya dawo ya walwale ta in ta bayyana banna ce to wannan shine gaskiya to kaga yanzu kenan babu wani abu da za a ce za a yi tabarruki da shi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya shafi zatinsa to ita wannan albarka zatiya makhsusatun ce lin nabi wannan kashin farko an keɓance ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama banda zatin manzon Allah ba wani wanda shi zatin shi za a iya wannan tabarruki da shi irin wanda an kawo manzon Allah duk duniya ba shi a ka wannan shaidanu ɗaya ne wannan girma ɗaya na suka nema abinci na suka nema idan ana ɗan ba su kuɗi haka da sauransu wannan yan jahilai ne kawai wannan ohaza shi wannan nau'i na albarka zatiya khussahu bi nabiyina an ware shi ga annabinmu kadai ya cikin khususiya na manzon Allah to kar wani ƙato ya ce ma ai zai sama albarka ƙarya yake ba wani wanda zatin shi ya tabbata yana da albarka babu shi yana yiwa ma kai kila zatin ka adda albarka baka sani ba ba shi ba mala ya ce huwa la musharika ka gani babu babu wani wanda ya tarayya da manzon Allah a cikinsa bittifaqi sahabati da ittifaƙin sahabbai hatta sahabbai ma ba a samu wanda an kai tabarruki da zatinsa ba abubakar umar usman ali duk ba a tabarruki da asaru ɗinsu ba ba ai ba to kaga wannan ya tabbatar da cewa wannan ya keɓanta ga annabi inda ana yi ko baiwa waɗannan sahabban a ce ba a yi ba a ruwaito an yi ba ko sai ce innal waliya haƙiƙa shi waliyi masoyin Allah wa in alat darajatuhu ko da darajojinsu sun ɗaukaka to la haƙƙa fihi lahu bai da haƙƙi ga albarka zatiya bi shari'ati millati tare da shari'a ta addini na komi ɗaukakarsa mahama alat darajatu kana sahabatu sahabbai sun kasance ma abubakarin tare da abubakar kaza ma a fadlihi ko haka tare da cewa kuma duk da falalar da Allah ya masa shiwa sai da na abubakar dole in musulmin kirki haka ka yadda da abubakar yana da falala to amma duk da wannan falalar la ya harumuna ba su keta wata riga tashi bi zarratin ko da gwargwaron azzarra ne ba taɓa ganin wani wanda ya zo ya sare za ko yuka ya ɗan keto wani ɗan silale wanda ya kama da azzarra na rigar abubakar ba babu wannan la ya akhuzu na siyabahu ba a taba ganin sahabbai da tabi'ai suna riƙon sutur abubakar suna neman albarka ba to kai waliyinka ya yi abubakar radiyallahu anhu ko shi ba waliyi ba ne wa tahurahu ko sauran ruwansa da ya yi arwalla ya rage ko ya yi wanka ya rage ba ga suna shekuwa suna riganga ba a kansa abadan har abada faƙulli ya ce ina haɗa ka da Allah ka gaya min man yi ƙas waye za a kwatanta shi bi sahabati tare da sahabbai a cewa gawa ne matsayin shi ya kai irin matsayin sahabbai da har za a iya mai abin da su ba a yi musu ba wani irin waliyi ne wannan to kaga sai yan waliyin jabu ne ko amma wali na gaskiya kan ba zai mi ba zai a samu wannan ba Allah ya sa mu gani wa qasimu hasani kashi na biyu na albarka yanzu an gaya an ya gama bayani akan kismin farko albarkatu zatiya cewa makhsusiya ce ga manzon Allah to sai kaso na biyu shi ne ya ce fama'anan lazimun shi ne albarkatul ma'anawiya albarkatu alma'anawiya ita albarka ce ta ma'ana me ma'ana ta ma'ana lazimun ta lizimci mai ita ba ta ta'adiya ba irin waccan ce ta zatiya ba ita zatiya tana ta'adiya amma albarkatul ma'anawiya lazimatin ce li sahibiha la tantaqilu anhu ba ta cirantuwa daga gare shi zuwa wani bi ayyati lahazatin ko da da kyaftawa ido ne eh kenan tun da haka ne saboda haka ba wani wanda za a ce ko da wai yana da albarka karan kansa to albarkarsa ba irin ta manzon Allah ba ce ita ta manzon Allah ita ake nema saboda ita tana ta'adiya Mm? an gani sahabbai sun yi ta yi ta'adiya ma'ana ta ciranto daga zatin annabi zuwa gare su to amma sauran albarkoki ma'anawiyai ne wa'inda ma nasi ya tabbatar da suna da albarka ɗin su ake magana ba waɗanda kwata-kwata nasi bai magana a kansu ba to shine ya ce misali kal masjidil aqsa kamar masallaci mafi nisa wa kal haramil ladhi kamar wato ɗakin Allah mai daraja fi makkata wanda ya tabbata a cikin makka al'uzama wadda ke mafiya girma wa masjidi taibati da kuma masallacin madina wa masjidi taibati da masallacin manzo Allah dukansu wannan kaga ai wurare ne ko kuma nassi ya tabbatar da suna dami to amma albarkar su ma'anawiyya ce ba ta ciranta daga gare su ta same ka ba irin wacce albarka ce da aka yi da asarun nabiya ba ba irin ta bace sanda ya ci gaba da cewa waka shahari saumin nasi haka watan azumin mutane shine ramadan fa hawa mubarakun shi ma mai albarka ne amma albarkarsa ma'anawiya ce ta lizimce shi shi watan ba za ta fito daga gare shi daga gare shi ba zuwa gare ka jazaman yanke kaza wal ish wal ashri min zulhijjati haka nan kwanaki goma na watan zulhijja su ma suna da albarka wa kama zamzama haka ruwan zamzam wal qur'ani haka na alqur'ani wa gairihi da wani wa'annan dai mimma atat barakatuhu bi adillati daga cikin wa'anda albarkokinsu suka zo a cikin nassi kaga su waɗannan zamanun ne wasu daga cikinsu sai ce la ko alama la tujawiz fit tabarruki haddahu in za ka yi tabarruki to kakka wuce inda shari'a ta haddade abinda shari'a ta haddade to karka ƙetare shi karka ƙetare shi in kai yi haka fata zilla fa'us sababiya fata zilla bil fi'ilil ƙabihi sai ka zame bil fi'ilil ƙabihi a dalilin aikata wannan mugun aiki na bid'a bi hufratin ai ila hufratin bi din nan ma'anar ta ila sai ka koma zuwa ga rame na wuta na halaka kuma wal khaldu cakudewa baina ula'ikan nau'aini tsakanin wayancan nau'uka guda biyu albarkatu zatiya da albarkatul ma'anawiyya kadi afada haƙiƙa ya jefar da a ko ya mayar da bijam'in wasu mutane lil wuqu'i bi bid'atin suka fada cikin bid'a sai suka waye gari suna tabarruki da wa'anda nassi ma bai tabbatar da albarkarsu ba to saboda haka wa'yan gama da shari'a ta ce suna da albarka albarkarsu ma'anawiyya ce a ma'anan ma'anawiya ce misali in ka je ka'aba don ka shafe ta ko ka murje ta ko ka sumbunce ta babu wani abu da za ka karo da shi saboda albarka ba ta tariya ba ta tanakuli don ka je masallacin annabi ka yi ta birkiɗa ka yi ta waye-waye albarkarsa tana nan gare shi ba za ta taso zuwa gare shi albarkar da za ka samu ta falala ne ta fuskar lada in ka yi ibada to ladan da za a baka shine albarkar da za ka samu to shi yasa ka gaba a shar'anta cewa in ka je kai ta murzar ka'aba ba ko kyallenta wannan duk bid'a ne wai duk suna yi ne tabarrukan tabarrukan ko ka je can masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo kasan nan kai ta murza kowannan karau da an ka zagaye kabarin annabi da shi wasu za su zo su yi ta murza zo wannan bidiya ne ko safa da marwa wasu za su zo su yi ta guga ko alhajarul aswad duk wannan albarkarsu sabita ce amma ma'anawiya lazimatun laha saɓanin barakatun zatiya ta zatin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma mun ji babu wanda ya tarayya da shi a ciki inna tabarruka lalle neman albarka bil khurafati ta fuska ƙarya abinda babu nassi kai wani ya naɗa kansa ya ce ku zo in baku albarka to bale ya ce shirkatun wannan shirka ne duk wanda ya yadda ya tafi an ka bashi to yayi shirka sugora amma shirka ƙarama ce iza kusirat ala sababiyya idan an takaita ta kan cewa shi wannan mutum sabab ne na a samu albarkat Allah na zebewa da albarka amma sai ya zamo sabab kamar shi wasiɗa ne to sannan ta zamo shirka ƙarama waya kunu akbara neman albarka yana zamowa shirka mafi girma in zananta in ka yi zato bi annahu cewa shi wannan wali wannan shehin huwa khaliqun shi ke halitta wannan albarka wa muƙaddirun shi ke ƙaddarawa lilfi'ilati ga aikin aikata wannan albarkat sau da haka in ka ɗauka waliyin ko wannan masallacin da kake ta guga shi karan kansa zai baka albarka to ka yi shirka babba sau da haka kabar musulunci amma in ka ƙaddara shi sabab ne to yana nan shirkarsa wato karama sugura kenan ko kamar yadda aka ambata ga camfi da kuma abin da ya shafi laya da makamantansu ala kulli halin ƙa'ida ce da za ku kiyaye duk sanda ka sanya abin da yake ba sabab ba shari'a ba ta sanya shi matsayin sabab ba ya zamo sabab na samuwar wani abu to wannan shi ake kira shirka ƙarama shi ake kira shirka ƙarama to wannan abin da ya shafi tabarruki kenan to saboda haka sai an yi hattara duk abin da mutum zai yi kokari ya yi shi ala ilmin wa basira na shirka ce sugura shirka ce sugura duk wannan bai halatta ba na'am alaikum assalam na'am mm. Mm. eh wannan addu'a ce in ya in Allah ya ga dama sai ya amsa to kaga in ma Allah ya amsa ya sama albarka kaga waye ma albarka yawa shi kawai shi kawai addu'a ɗaya ta yi eh daidai yake kamar baka da lafiya ya roki Allah ya ce Allah ka ba wani lafiya eh wannan bai da komi eh musamman wanda kake kyautata in yi addu'a ana amsa to yana da kyau ka nemi ya ma addu'a ya roƙa ma albarka daga Allah har yau dai kaga an koma ma Ubangiji kamar iyaye da ka ambata ko wani malami musamman malaminka su iyaye waɗanda duk suna cikin waɗanda ake tsammani in sun wa mutum addu'a to insha Allah Allah zai karba ba tare da kallon halinsu ba alaƙa ko ake kallo zai iya yiwa malami yawa kansa addu'a Allah bai amsa ba Allah shi ta batu ne saboda mutumin banza na amma shi wa almajiri ne addu'a sai Allah shi amsa wannan yana faruwa shi yawa kansa Allah ya ta batu ne saboda in ya gama muku dare sai ya koma ya ta fasikanci amma yana ɗaga hannu ya roƙa ma almajiri ne sai kaga Allah ya amsa da ya ce wani Allah shi ma albarka sai kaga Allah ya amsa amma shi albarka ko ya roƙa Allah bai bashi to muna nan muna yi muna nan muna ta yi insha Allah a roƙa mu da gaba eh to a daina wasa da addu'a gaskiya tana cikin abubuwan da ke takaita abubuwa eh na'am na'am Mm. Eh. Eh. Duk tana ciki don albarka suka nufi. Eh. Duk shirka ce ƙarama. Eh. Duka shirka ce. Allah ka ba mu damshinku. Damshinku ɗin wa? A. Ka ce Allah ya min kaza. Ko cewa ne roƙi Allah shi min kaza. Damshinsu ɗin me za a baka. Ka san wanda yake halal. Allah bai baka damshin wani. Na'am? To, in yayi kaga in Allah ya ce babu laifi. Amma in ya ce wani muna neman damshinku, to wannan shi ne matsala. Kowa ne mun zo mu samu damshinku. to wannan shi muke magana ko bari in samu damshin malam sai in ɗauko hula ta insa ko takalmi ko carbinsa to wannan shi ake magana shirka ce karama amma duk sanda aka ce Allah ya kaza to wannan bai da komai saboda yanzu dama an mayar da abu gamai shi to ganin na ake kama an gane addini ta fuskar tauhidi kuma ba a gane ba kuma ba a fahimta ba ko? na'am alaikum salam eh na'am nami wani akwai eh to abinda malamai ke cewa duk wanda an musulmi mumini akwai albarka ma'anawiya tare da shi to in ita haka nuhi ya halatta amma in suna nuhin barakatun zatiya to wannan haramun ne kaji an ce makhsusatun ce bin nabi wannan ba a cewa kai tsayewa ne bai da albarka sai dai in ma an ga hali ne sun canza ko ɗabi'unsa sun canza to wannan ana komawa ne kan cewa ma dai Allah ya jarabe shi saboda wani abu da yake yi ko kuma Allah ya jarabe shi saboda wasu a gani zai iya yiwa mutum na taɓargaza kuma akwai albarka muddin ne akwai imani tare da mutum ko musulunci to taɓargazarsa ba ta kore albarkarsa ka fahimta sau da haka wannan asha da yake ba ta da alaƙa da albarka dama ko abin da ake cewa ai iyaye ne sun ɗebe mai albarka misali ba wani abu ana nufin sun yi mai addu'a Allah ya amsa Allah ya fushi da shi shi ne ake nufi ba wai albarka ce Allah ya zare ba a'a ita albarka don mumini yana da wannan albarka ma'anawiya kuma har abada duk abin da an kame ba ta rabuwa da shi sai dai in musuluncin aka zari duk wata kabira da zai yi wannan albarkar tana nan sai dai gwargwadon imanin gwargwadon karfinsa gwargwadon yadda albarkar za ta yi yawa ka fahimta to wannan kenan saboda haka ba a cewa kwata-kwata mutum bai da albarka ba a cewa haka in dai mutum yana da imani to akwai albarka tare da shi ma'anawiya amma shi wanda ba musulmi ba kwata-kwata to shi ba shi albarka komi bai da zero yake la khaira fi sosai mi na'am na'am Mm. a mala'ika yake koma ai mala'ikan guda ce ba jam'i ba ne malaku an ka ce ba mala'ikatu aka ce saboda haka damirin yana komawa ne ga mala'ika wai umaru za a umarci shi mala'ikan bi arba'i kalimatin da ya rubuta ma shi wannan halitta kalmomi guda hudu ba damirin yana komawa ga abin da an ka haifa ba a yana komawa ga mala'ikan ne inda yake rubuta arzikin bawa da ajalinsa da kuma ƙaddararsa da kuma Allah shi zai ba shi wannan umarni na musami hmm? to kowa ya gama tambaya da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh